من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا فاتح لما سبق ناصر الكلاب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وانتهت به بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fin rajulu yusalli wahadahu cikin mutumin da ya sallah shi kadai sun mai durikul jama'a da kuma ya zo ya samu jama'a za su yi sallah kila bai samu jama'a ba ko ko a cikin gidansa ya zuci an yi sallah to kuma yanzu ya ji jama'a za su yi sallah ko ya yi sallah da ya yi sallah da shi kadai to kuma yanzu gashi ya zo ya tarar da wannan sallah din kuma jama'a za ta yaya zai yi حدثنا حناد حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع يازن تدمو حدثنا هشيم هشيم يازن تدمو أخبرنا يعلى بن عداء يعلى أن عداء يابام العباري حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود جابر أن يزيد أن أسود العامري شما يازن تدمو عن أبيه شيكما يكربا دقبابان سكالا babansa ya ce shahidtu ma'annabi sallallahu alaihi wasallama na halarci tare da manzon Allah hajjatahu hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hajjin ban kwana annabi ya yi hajjin ban kwana shekara ta goma sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum ya ce da ni aka yi wannan hajji ya ji daɗi da ni aka yi wannan hajji fa sallaitu ma'ahu salatas subhi sai na sallaci sallah asuba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidil khaifi a masallacin mina khaifi mina idan an je an yi jifa idan an je an yi arfa an yi wajen arfa dare yayi to za a tunkudo a zo muzdalifa a kwana to idan aka zo muzdalifa aka kwana to da asuba liman zai yi sallah ta mutane na masjidil khaifi sannan kuma idan gari ya waye a tafi wajen jifa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo bayan ya yi sallah ya zo ya tsaya a wajen kuzaku dutse ne ya ta addu'a ana sai da gari ya yi sha to sannan kuma annabi ya tunkuɗa sallallahu alaihi wasallama da mutane sannan aka je aka yi jifa jifan kashe garin arfa da ake sannan kuma a yi aski a yi hadaya a yi to ya ce na halarci wannan sallah asuba ta wannan rana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bi masjidil khaifi a masallacin khaifi mina kala yace falamma qaza salatahu yayin da manzon Allah ya gama sallar sa ya sallama da mutane shine liman wan harafa ya juya idan liman yayi sallah sai kaga liman ya juyo ya kalli jama'a shi ma wannan zamu zo wannan karatu to wani harafa da annabi ya juyo sallallahu alaihi wasallama idza huwa bi rajulaini sai ga waɗansu mutane guda biyu fi ukhral qaumi a ƙarshen mutane can ƙarshen baya mutane guda biyu lam yusalli ya ma'ahu ba su salla tare da annabi ba sallallahu alaihi wasallama yana wayowa daga ganin alamar su ba da su aka yi sallah ba wanda ya sallah zaka ga inda liman da ya ce assalamu alaikum zai juyo zai gane mutanen da suke zaman sallah da wanda ba irin shi to suna can bayan mutane lam yusalli ya ma'ahu ba su sallah tare da annabi ba faƙala sai annabi ya ce alayya bihima a kawo min su a zo min da su tajiya bihima shi kenan aka tashi aka zo da su tur'adu fara'isu kuma fatar haƙarƙarinsu tana makyarkyata in mutum ya ji tsoro za ka ga wannan fata haƙarƙari ɗin nan tana makarkata na ji ka ji kamar sanyi kake ji da yawa da fatar fatar hakar kai ce fara'is saboda tsoro annabi sallallahu alaihi wasallama sai na yana cewa yana da kwarjini duk sahabbai sun rawaito kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce in ka shawo kwana annabi ya shawo kana ba ka san da shi ba to in kuka yi arba sai an rike ka saboda kafa ka ba ta iya daukar ka saboda kwarjinin da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam to kuma shugaba in yace a zo da mutum dole mutum zai ji tsoro sun san dai wani abu ya faru yan sanda za su su kamo ka su ya to annabi ya ce alayya bihima a zo min da su ku ji a bihima aka zo da su tur'adu fara'isu kuma fatar haƙarƙarin su tana makyarkyata fa faƙala sai annabi ya ce musu ma mana a kuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku ku yi sallah tare da mu faƙala sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna kunna qad sallaina mu mun riga mun yi sallar mu fi rihalina a cikin ɗakin mu ko a cikin tamfol ɗin mu ko a can inda kayan mu yake can inda mutum ya ka- ya kafa haimarsa rihalu ko cikin ɗakin ka rihalu to mu riga mun yi sallah a cikin gidajenmu sannan muka fito ko kuma mun yi sallah a cikin tamfol ɗinmu da yake tafiya ce inda aka kafa to sannan muka fito ƙala sai annabi ya ce fala taf'ala to ka ku ƙara irin haka tun da dai ga liman ga jama'a ku koma waje ɗaya ku je ku yi sallah ku zo kuma ku tsira wa ma sallah ido sai sai wani abu ya shiga cikin zuciya sai a yi muku mummunan zato sallallahu alaihi wasallam ya ce fala taf'ala ka ku ƙara irin haka iza sallaituma idan kuka yi sallah fi rihalikuma a cikin ɗakunan ko a cikin talfol ɗinku sun ma'ataituma masjida jama'atin sannan kuka zo masallacin jama'a inda jama'a suke sallah kuka tarar jama'a ta ta da sallah kan mutum ya zauna ya ce ai ni na riga na yi sai dai inda ja- kar ya ce ni na riga na yi fa salliya ma'ahum ku yi sallah tare da su ku bi su sallah fa inna halakuma nafilatun ku ta ku ta zama nafila ta su kuma farilla da ya sai niyyar nafila kawai ku bi su ko raka a hudu ko raka a waye da din a cikin nafila a cikin nafila kuke Eh? ko hudun za ka bi su yi mana ai nafila akwai mai sallama an ce nafila rana ana so a haɗe raka a hudu a yi sallama ɗaya nafilar da race ake so biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu in kai biyu kai sallama in kai biyu kai sallama ka yi wuturi ta ƙarshe amma ta rana ba laifi ka haɗa guda hudu ka- kai mata sallama ɗaya ƙala ya ce wa babi a wannan babi an mihijanin diyali an karɓo daga mihijanin diyali a wannan babi wa yazid bin amir akwai irin wannan hadisi da aka faɗa daga yazid dan amir qala abu isa turmuzi yace hadisu yazid bin al-aswad wannan hadisi ne yazid dan aswad hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa sahihun kuma ingantacce ne wa huwa qailu wa huwa qawlu ghayru wahidin min ahli al-ilm wannan shine fadar ba mutum ɗaya ba daga malamai malamai tuli sun tafi cewa ko kayi sallaka a cikin gida in ka zo ka tarar da baka samu jam'i ba kai kaɗai kai sallah a zahar to kuma sai ka zo ka ga mutane ga su za su yi wannan a zahar ɗin sahu jam'i to sai ka shiga cikin su kai to ko da ka ka yi takan ma eh, da yawa to shi kenan sai ka yi kai taka ita zama nafila wa bihi yaqulu sufyan as-sawri malam sufyan as-sawri akan wannan mazhaba yake wa shafi'i da shafi'i wa ahmadu da ahmadu bin hanbali wa ishaq da ishaq ibn rahawai duk akan wannan mazhaba suke qalu dukan waɗannan malamai sun ce idza sallar rajulu idan mutum ya salla wahdahu shi kadai summa adraka jama'a da sannan ya riski jama'a fa innahu yu'idu salawati ya maida duk sallolin nan da ya shi kadai tare da jama'a kulliha dukkan tafil jama'a cikin jama'a in kuma ɗaya ce yayi shi kadai in ya ga za su yi ta to ya maida ita wa iza sallar rajulul magariba to sai sai magariba ce ake rikicin ta a ciki saboda annabi- akwai magana eh, magariba in ka dube ta kamar wuciri ce uku ce to yanzu in ka kuma maimaita ta kuma yanzu ta zama shafa'i ta zama shida ba ba ta zama wuciri ba to ita ma magariba wannan magana ta shiga cikinta ko ba ta shiga cikinta ba da annabi ya ce ba a yin shafa'i sau biyu ai ba a yin wuturi sau biyu kamar an kai wuturi sau ɗaya a cikin dare to ko ka tashi ka yi ta wa'yan suna fulolin bayan sa ba za ka ƙara maimaita wuturi ba shi wuturi ya isa to kuma akwai magana ita ma magariba za mu zo ita ma ba a maimaita ta don sai ta zama shafa'i to wa'i- to shine malamai yanzu kuma su wa idza sallar rajulul magariba idan mutum ya sallar magariba wahadahu shi kadai summa adarakal jama'ata sannan ya riski jama'a qalu malamai sun ce saboda wannan hadisi ingantacce fa innahu yusalliha ma'akum yayi sallar magariban tare da su idan liman ya ce assalamu alaikum to shi ya tashi ya kawo raka'a daya sannan ya ce assalamu alaikum yanzu kaga yayi raka'a hudu shi ba magariba yayi ba nafila yayi kawai saboda in ya raka'a uku yanzu magariba ta zama ba magariba ba yanzu yayi mata shafa'i ita ce kadai ne rikici dama to sai ya tashi ya kawo yusalliha ma'ahum ya salla tare da su wa yashfa'u bi raka'atin sai ya kuma kawo mata raka'a daya yanzu ta zama raka'a hudu kenan wannan fa ba magariban nafil ba magariban farillarsa ba wallafi sallawa hadahu malamai suka ce waccan da yayi ta shi kadai din nan hiyal makatubatu ita ce farillarsa inda kun wajen malamai wannan kwa da yadda zama yanzu ta zama nafila tunda ba zai iya waccan ya riga ya yi ta amma yanzu wannan ce zai iya riska yanzu sai ya yi da su tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi to ya yi tare da jama'a idan liman ya sallama sai ya tashi ya kawo raka'a daya yanzu shi ya yi nafila raka'a hudu kenan babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fil jama'a cikin jama'a fi masjidin a masallaci kasulliya fihi masallacin kuma an riga an yi sallah a cikinsa kamar yanzu mun yi sallah asuba da limami da ladani da komai to wa'yansu mutane yanzu sa kuma zuwa su kuma jama'a su yi sallah a wannan masallaci da muka yi sallah mu kamar su zo su yi sallar asuba sa iya yin jam'i ko koya za a yi mazatan to shine abin da za mu ji ana haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana abdatu abdatu ya zantar da mu an sa'idu bin abi arubata daga sa'idu dan abi arubata an sulaimanin naji basari daga sulaimanin naji mutumin busra iraki an abil mutawakkili daga abil mutawakkili an abi sa'idin shi kuma abil mutawakkili ya kada daga abi sa'idin qala abi sa'id yace ja'a rajulun wani mutum ya zo wa qasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya riga ya yi sallama mutum ne ya shigo masallaci annabi ya riga ya ce assalamu alaikum kaga yanzu shi bai samu sallah ba kenan faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli jama'a yace ayyukum yattajiru ala hada waye zai yi kasuwanci ya nemi lada wajen Allah ya tashi fi sallah tare da wannan yanzu ya tashi fi sallah yanzu ta su zama nafila wannan mutum ta su ta zama jami'i ba zai taimaki wannan ya mar jami'i su yi jami'i faƙama rajulu sai wani mutum ya tashi fasalla ma'a sai ya salla tare da wannan bayan ya yi wannan tasa ƙala ya ce wa filbabi a wannan babi an abi umamata an karɓa daga abi umamata wa abi musa da abi musa wal hakamu bin umairi da hakamu dan umairi ƙala abu isa turmuzi ya ce wa hadisu abi sa'idin wannan hadisi na abi sa'idin hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa turmuzi nan ya tsaya sai dai gaskiya hadisi ne ingantacce ma imamul hakim ya sahahahu hakim hakim ya inganta shi wa wafaqahu zahabi kuma imamu zahabi ya yarda akan cewa hadisi ne ingantacce wa huwa qawlu ghayr wahidin wannan ba shine maganar mutum ɗaya ba min ahalil ilimi na daga malamai min ashabul nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah wa ghayrihim da wa'ansu su min tabi'ina daga tabi'ai cewa idan an yi sallah a masallaci to ba laifi in dai ba a ji tsoron fitina ba in dai limamin ba zai ji komai ba su kuma mutanen ba fitinannu ba ne ba wai suna ba za su zo su bi sallah ba sai an idar da sallah su zo ce za su yi tasu ba sa so in haka ne sallar su ma ba ta karɓu ba gaba ɗaya duk za mu zo da karatu duk wanda sabbi ba sa son liman din ne ko ko su ba sa son su bi wannan jama'a ne to su shiga gidajensu amma in dai an yi sallar farilla a wani masallaci dan ba kwa san liman ko ba kwa san abubuwa irin abubuwan da yake faruwa yanzu to in kuka zo kuka yi wannan limancin sallar ma kwata ba ita ba ta karɓu ba ma balle ma a ce abu to kalu malamai sun ce la ba'asa ba laifi an yi salliyar kaumu mutane su sallah jama'ata jama'a fi masjidin a cikin masallacin da kasar lafihi jama'atun jama'a ita ma ta yi sallah kamar yanzu mun yi sallah a suba din nan to ba laifi in bai zama al'ada wa'yansu ba sun ba samu bane ba laifi su din wa bihi yaqulu ahmadu ahmadu bin hanbal akan wannan mazhaba yake wa ishaqu amma dukkan su fa in ba hutuna a ciki amma da hutuna ta shiga to ba ba sallama wa ƙala akaruna wayansu malaman suka ce min ahalil ilmi daga malamai yusalluna qurada'a a kasi jam'i in dai an yi sallah ta jam'i a cikin masallaci an ce assalamu alaikum to kan wayansu zo su yi wannan sallah kasi ta jam'i kowa ya matsa waje ɗaya yi shi kadai da haka ne za su dinga yin ƙwazo su din su zo su tarar da jam'i amma an ka san ba komai ko limamin ya yi sallama ai zan je in tattara wayansu mutane in yi to mutum ba zai dinga himmar fitowa wajen sallah wa yusalluna furada kowa ya yi shi kadai wa bihi yaqulu sufyan sufyan sauri akan wannan mazhabar sufyan sauri akan haka take wa ibn al-mubarak da abdullahi ibn mubarak shi ma mazhabar su ne wa maliku da mazhabar mu ta malikiya a burkanin dukkan mu a mazhabar malikiya in dai kamar yanzu an yi sallah asuba din nan to wa'yansu ba su zo yanzu kuma su ce za su yi jam'in asuba a cikin masallacin nan ba sai dai ko su ko koma gida ko ko kowa ya tasa shi kadai wa shafi'i imam shafi'i ma akan haka yake yaktaruna dukkan waɗannan malamai da suka da muka fara din nan su sun zabi as-salata qurada kowa ya shi kadai kowa ya shi kadai qala shafi'i imam shafi'i ya faɗa fil ummi a cikin littafinsa ummu littafin sababbai na mazhabarsa yake cewa wa idza kana lil masjidi imamu idan dai masallacin akwai limami ratibin wanda kowace shi yake ba da sallah yawa fa fatat rajula sallah ta tsere wa wani mutum aw rijalan ko wa'insu mazaje fihi a cikin su a salatu sallah ta tsere musu to fa sallu furada su yi sallah ɗaiɗai ɗaiɗai kar sai za su jami saboda ga limamin kowace da aka saba shi yake yin jam'i a wannan masallaci dan sai fitina ta shiga to wai wannan ma fa lafiya kalau ba su sa wata fitina ma a zuciyarsu ba ma fa kenan to ina kuma in sun ga su yanzu ba za su bi wannan liman ba su tasu za su to kaga rikici ya faru to sai su sallah sallu furadi sai su sallah daidai ku wala uhibbu ba na so an yi sallu fi jama'a fi sallah jama'a fa in sallu in suka yi sallar jama'a ma ajiza atumul jama'atu jama'a ta ishe su yayi fihi wa inna ma karitu na ki zalika cewa su yi sallar jama'a ne li'annahu domin yadda magana take laysa mimma fa'ala salafu duk sahabbai ba akan wannan suke ba sahabbai in kun zo sun tarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah sallah to ba wanda kuma zai ƙara jam'i a wannan sallah kowa zai koma waje ɗaya yayi tasa akan wannan suke kabla na kafin haka tabi'ai suka biyo su haka karatu ya taho bal kad abahu ba'dhum bari dai ba'dhum su ma ya zargi wanda zai zo ya limanci bayan liman ya yi limanci malamai sun zargi wannan duk wannan shari'a tana yi ne don tsoron rarraba kai kan gaba ta shiga kan gaba ta kamar yadda zai faɗa qala shafi'i imam shafi'i ya ce wa ahsibu ina zaton karahiyata man kariha abin da ya sa malamai suka ki idan an yi sallar jam'i wa'yansu su zo su yi sallar jam'i min inna ma kan li tafarrujal kalimati dan kar kalmar musulmi ta rabu dan ka fada ya zo ya shiga dan liman in shi yake limanci kuma ya ga wa'yansu cewa ba sa bin ta sallah sai ya gama sallah sannan kuma su kuma su zo su mai da tasu kaga fada ya shiga gaba ta shiga to shi ko musulunci duk wannan karatu da muke duk wannan ibadodi da muke babban abin nufin ta haɗa kanmu babban abin nufin ta jama'a a haɗa kai ba abin da zai rarraba kan musulmi ba ba wani karatu da yake rarraba kan musulmi da tafarruqil kalimati dan rarrabuwar kalmar musulmi wa an yargabar rajulu dan kan mutum kuma yaki anis salati yin sallah kalfa imami jama'atin bayan limamin jama'a idan aka bar wannan kofa cewa an an yi jam'i kowa ma ya zo ya jam'i wani da gangan zai ki zuwa ya bi sallah din malamai suka ce wani da gangan zai ki zuwa ya bi sallah din sai liman din wannan da baya so ya gama sannan shi kuma ya tashi kuma ya haɗa abu kuma ilan haka muke gani yanzu ana taruwa daga ko ina ko ina ne ko ina ne ko ina ne wannan ko ina ne wannan to to ka gani wa a hasibu karahiya ta man kare zaminka li tafarruqi to ka ga menene wa an yarga bar rasul idan kan mutun yaki min salati kalfa imami daga sallah bayan liman imami jama'atin limamin jama'a fa ya takallafa sai ya ki zuwa huwa wa man arada da wanda ya so anil masjidi suke shiga masallacin fi waqti salati lokacin da wannan liman yake sallah fa'iza kubiyar idan aka gama sallar daga dutse kuma su su shiga daga baya fa jami'u su zo su haɗa sallah kaga fitina ta faru kenan fa ya kuni fi haza sai wannan ya zama ikhtilafin sabani wa tafarruqi kalimatin da rarrabuwar kalma wa fihi man makaru wannan akwai abin ki a ciki wa inna ma akrahu haza ina kin wannan ne fa fi fi kulli masjidin a kowane masallaci lahu imamun wa mu'azzin akwai liman akwai mai kiran sallah in dai masallaci akwai liman akwai mai kiran sallah to in dai mai kiran sallah ya kiran sallah liman ya sallah to shikenan mun mutum ya zo dai ya tafi kadai fa amma masjidun amma masallacin da buniya ala zahar dariki da aka gina shi kan hanya au nahiyatun ko dan wani gefe ko ma'aikata din kaga wannan dai a haɗu ne kawai a watsi ba abu la ya azumi fihi ba a kiran sallah ba wani mu'azzin mai kiran sallah ratibi a cikin sa ratibin wanda da'iman yana nan wala yakunu lahu imamun ma'lumun ba shi da wani liman sananne kowa ya zo dai ya yi sallarsa wai sallati limaratu masu shigewa su zo su yi sallah wa yasta masu shan inuwa su su sha inuwa in lokacin sallah ya ce sallah fala a karahu zalika fi to wannan ba ki a ciki dan ba zancen fitina a ciki dama abin da ake tsoro kashi limamin nan ya ji ba daɗi kiyaye darajar limami din nan saboda limami mutamani ne kamar yadda muka abu da annahu laysa fihi al-ma'ana allazi yusifa dan wannan masallaci duk wannan abin da aka faɗa babu a ciki min tafarruqil kalima daga rababuwar kai kalmomi wa an yargabar jalun an al-imam rajulun imamati rajulun ko mutane su ki limancin wannan mutum fa zuna imaman gaira husriki wani limami wannan sa wa in salla jama'atin fi masjidi lahu imam idan jama'a suka suka yi sallah kuma a masallacin da yana da limami sun masalla fihi akaruna sannan wa'yansu kuma saboda suka yi sallah fi jama'atin a cikin jama'a ba a dahun bayan su karihitu zalika imam shafi ya ce ban son wannan lahun gare su lima wasu saboda abin da aka faɗa wa ajiza atum salatun amma sallar su ta yi ba ta ɓaci ba dai wa fil mudawwana ya zo a cikin mudawwana qultu dan kasim yake cewa na ce falau kana rajulun huwa imam masjid to da a ce mutum limamin masallaci ne limamin masallacin wa'yansu mutane ne wa mu'azzinuhum mai kiran sallarsu azzana wa aqama yayin kiran sallah ba wanda yazo har ya iqama lokacin sallah ya ba wanda yazo ya tashi ya kiran sallah ya iqama falan ya ta'ahadu wani bai zo ba fa sallawa hadahu limamin nan ya sallah shi kadai summa ata ahlul masjid sannan bayan haka mutanen masallacin duk wanda aka saba ana sallah da su suka zo allazina kanu yusalluna fi wanda suke sallah cikin sa yaya za a yi ƙala sai maluk ya ce mu falisallu a zazan kowa ya sallasa shi kaɗai muna na masallacin ma ba ma wa'yan zuba ma wanda an saba da su kowa ya sallasa shi kaɗai wala ya jima una kasa haɗa li'anna imamahun domin limamin su azzana ya yi kiran sallah wa sallah ya sallah ƙala huwa ƙauli malik wannan shine faɗin malik kuntu sai na ce masa ara aita in a ta hazar rajul ba ni labari in wannan mutum ya je allazi azana fi hadha masjid wanda ya kiran sallah a wannan masallaci wa sallah ya sallah a ta masjidan ya je wani masallacin kuma fa uqimatu salatu shi kuma yanzu za fi sallah a idu amla shi yanzu ya sake sallah fi jama'atin a cikin jama'a ko ba zai yi ba qala la ahfaz min malikin shi dan kasan yace mun ni ban haddace komai imam malik a cikin wannan magana walakin la yajidu to yanzu kuma ijtihadin dan kasu yace to amma kayya mayar kayya mayar fi jama'ati domin da anna malikan qad ja'alahu wahdahu jama'atin domin imam mali ya sa shi kadai din nan jama'a tunda shine liman wa qala al-qadi abubakar bin al-arabi al-qali abubakar ibn al-arabi ya faɗa fil arida a cikin littafin sa arida haza ma'ana mahfuzun wannan fa ma'anar da ka ji malamai sun faɗa fa ka rike ta fa abin kiyayewa ne fi shari'ata a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi zaidu wal bid'a an kawo wayannan ka'idodi ne saboda kan mutane su karkace in aka bar abin a sake to kowa zai zo ya zama shugaban kansa liyan la ya takallafa an jama'ata an malamai sun yi wannan ne dan kan mutane su dinga barin jama'a su dinga zuwa da hotuna su tasu daban sun ya fi sannan ya zo fa yusaddi bi imamin akare ya sallah da wani ba fata zahabu hikimatul jama'a sai hikimar jama'a ta tafi wa sunnataha da sunnonin da sunnata lakin sai dai yambagi abin da ya kamata idza azina al-imamu amma in limamu ya zo ce to liman ka ga mu da muna da yawa yaya amma idan in liman ko ba ka ga ya ce a ba kuma ku zama ku shike jibi girman liman lakin idza azina al-imamu amma in liman ya musu izini su yi jam'i fi zalika an ya juza ya halatta kama fi hadisi abi sa'id wa huwa qawlu ba'd ulama'ina wannan shine magana ba'arin malamanmu ba'arin malamanmu in ji ibn al-arab ba'arin malaman ma'ana malakan malaman malikawa ba'arin malamanmu sun ce in liman ya izini ba komai wallazi zahaba ilayhi shafi'i wannan abu ibn al-arabi wannan abu da shafi'i ya tafi akai min al-ma'ana fi hadha al-babi a cikin wannan babi sahihun magana ce ingantacciya jalilun magana ce mai girma magana ce mai girma yana biyo an nazarin sakibin da take nuna kula hangen nesan imamu shafi'i hangen nesansa wa fahimin da da take nuna fahimta imamu shafi'i mai zurfi wa akalin darrajin da take nuna hankalin imamu dama ba karatu ne abin nufi wajen malami ba hankali yin karatun malami ya fi hankalin sa yawa ya zama banza haka malamai suke cewa dole mutum sai ya dubi zamanin ya dubi hukunce-hukunce da yawa ba da ya ɗan faɗo karatu guda ɗaya ba ya gina hukunce-hukunce ɗan da muke yi a sai ya kewaye iya ɗan abin da ya zo masa sannan ya fitar da hukunci kamar yadda kake jin yanzu malamai duk suna irin wannan karatu amfanin dama wannan littafi kenan wa akalin da zakin da hankalinsa ne riska li ruhil islami garan musulunci wa maqasidihi da mai musulunci yake wai me ran musulunci ne me musulunci yake so duk wannan ibada da muke da duk wannan abu da muke me amfani me musulunci yake so mu je wa awwalu maqsadin lil islam farkon abin da musulunci yake so mu kai summa ajallihi shine babban abin da musulunci yake so mu kai wa aqdarihi shi yafi hadari tauhidu kalimatul muslimin musulmi su zama abu daya amma duk lalataccen da zai zo da abin da zai ce ta kan ko ya ce karatu ne wannan asban masa ba karatu bane wannan musulmi su zama abu daya wa jam'i qulubihim da hada zuciyar musulmi ala gayatun wahidatin abu sa su zama inda suka nufa daya hadafin su fatan su daya hiya ila'u kalimatillah shine daga kalmar Allah su dinga sallah tare su dinga biki tare su dinga suna tare su dinga komai tare wata su ya ci sufofin fiha da jera sahunsu shine ma'ana wannan jera sahunsu cikin masallaci ba za ka ce wannan yaro na bane ko wannan bai kai ni kuɗi ba ko wannan bai kai ni sarauta ba ko in dai an zo gaban Allah tabaraka wa ta'ala duk sai mu jera sahu gaba kida to in muka jera sahu din nan Allah zai jera zuciyar mu haka ko mun fita waje daga cikin masallacin ma mu zama haka shine tauhidi sufofin fi amalin da hazin ga cikin aikin wani wal ma'anar ruhi ma'anar rai ruhi fi haza abinda duk wannan shari'a take so ta kai mu ijtima'uhum haduwar musulmi ala salati abu sa sallah in za su sallah a ga sun yi tare wata su ya ci sufufin da jera sahun su fiha a cikin sallah awwalan da farko kama kala rasulullah sallah kamar yadda manzon Allah yake la tusawwunna sufufakum ko ku dinga jera sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhihim ko Allah ya sa a fuskokin da ga ake so a jera sahu jera sahu ba wai tattake kafafuwa wannan kuma wata fitina ce da ba a jera sahu dai yanda ba za ku bar wancan ya totsa can ko wancan ya gaba wancan ya baya wani yana kallon ga sahu na amma sai ya gaba ko yana kallon ga sahu sai amma dai a dinga jera shine abin da ake nufi to sai ku ga kanku ya haɗu da komai wa hadha shay'un la yudrikuhu illa man anara Allah basir wannan abu ne da ba wanda zai riske sai wanda Allah ya haskaka kwakwalwansa lil fiqhi fi dini ya san karatun addini amma dan bazo bazo dan hauma hauma shi ya zaci abun ko cikin karatuttukan ne ko kwandara kwandara wajen sallah ne ko ku abubuwa amma zuciya tana kiran musulmi zai ga ba ba ran musulunci ba ran wal gaus wanda ya nutso ala durarihi abu sa balagalan musulunci wasu mu ila madariki wanda ya hauhawu zuwa abin da musulunci yake nufi ka shafi'i irin shafi'i wa azrabihi da makamantansa wa qarra al muslimuna bi ayyin musulmi sun gani da idan su asara tafarruqihim bala'ir rabuwar jama'atihim jama'an su fi salat daga wajen sallah aka fara raba kan musulmi ba za ka yi sallah wannan masallaci ba wannan masallacin ba na kirki ba ne wannan ne daga nan bala'i ya fara tashi shikenan ma duk abin da ya kai da kashe-kashen da duk ake ciki yanzu daga wajen sallah aka fara yanzu ba ina wannan malami zai zo wannan magana wajen shekara ɗaruruwa ya faɗe ta ina zai zo zamanin mu kuma da kuma sai dai ya ce Allah ya sauransa da zai zo zamanin tafarruqin fi salati wa ibtirabi sufufihim da rikicewa sahunsu wala masu zalika bi aidihim musulmi sun taɓa wannan da hannunsu sun ji illa man badal hasatu sai wanda baya ji baya gani wannan ko ba a magana sa wa dumi sabbasi ala basira aka shafe ganin sa wa innaka la tadkhulu kaseeran min masajid da yawa zaka shiga masallatai da yawa na musulmi fatara qauman sai kaga mutane ya atazuluna salata ba sa sallah tare da mutana ma'al jama'a tare da mutana sai an gama sannan sai za su yi tasu ɗalaban sunnatu wai sunna suke nema ta annabi ka ji wannan karatu ko yanzu mutum je sai wannan lissafi a kasuwa zai ga wannan ɗalaban sunnatu wai sunna suke nema za a mu haka suka raya sun mai kimuna jama'atin ukura sannan su tsaye da wata jama'a tasu ita ce wadda take yin sunna wa'ancan jama'a musulmi su ba sunna suke yi ba su haukan suke da an fusi waya zunnuna su zaci annahum yuqimuna salata wai su suke yin sallah bi afdali da mafifici mimma yuqimu gairahum wani su ko ba sallah yake ba bid'a yake da abu yanzu su ne suke sallah yanda annabi yake yi haka zaka ji ana ko wala in sadaku ibn al-arabi yace ko sun ne gaskiya laqad hamalu min al-wuzr sun dau zunubi na bangare wannan jama'an musulmi da suka yi da wannan raba sallah da suka yi ma a ba asalu salatin yanzu asalin sallar tasu ma ya ɓaci yanzu ba ma suna aikin ya ba a samu sallar ma ta ɓaci ma a ba asalu salatin abin da ya lalata asalin sallar tasu fala yanfa'uhum ma zannu wannan abu da suka zata na yanzu su suke yin sunna manzo Allah ba zai amfane su ba min al inkari na da da musu ala gairihin a wani a wasu su fitar ki ba abu sunani dan sun ga wani ya ba wata sunna bai yi ba awul manduba ta ko ya bar wani abin da an so ne ba ma wajibi ba su ba shi su ce su ne yanzu masu sunna masu kaza kaza wata raƙau ma'akari na za ka ga mutanen ma ya ata zuluna masajidar musulmina su bar masallacin musulman ma su ce sallah a cikin sa ma ba ta inganta ba ma ba ta karu ba sun mai yadda ki zuna da an fusuhin masajida ukura sannan su tilki wa'yansu masallatan yanzu kuma wancan masallacin ne sallah a cikinsa ta yi wancan ku sallah ba ta a cikinsa ba diraran dan cuta wata fariƙan dan rabawa da kalimati ga kalmar musulmi wa shakkan dan tsagawa li asal musulmi na ga sandan musulmi da musulmi kamar sanda ce guda ɗaya dan sun zo sun tsaga wannan sanda nas'alullah al-ismata muna neman Allah tsaji wa tawfiqa da dacewa wa an ya hadiya na Allah ya shiryar da mu ila jam'i kalimatina zuwa hada kan kalmar mu innahu sami'un du'a'i wannan Allah mai jin addu'a ne wa hazal ma'ana mai littafin nan yace mai sharhi yace wannan ma'ana allazi zahaba ilayhi shafi'i wanda imam shafi'i ya tafi a kansa la yu'aridu al-hadith bai fito na fito da wannan hadisi ba wannan sun tafi ne akan abin da zai kiyaye musulmi kuma shi ma wannan hadisi ai haka yanzu sai da annabi ya yi izini tukun sai kamar yadda suka ce sai in liman ya yi izini bai bugi hadisi ba bai bugi hadisi ba duk abin da suka yi tsoro irin wannan abu da yake samun musulmi da wannan abubuwa in aka ce an bar shi kowa ya yanda yake to zaka ga masallaci da wayancan suna sallah wayancan suna sallah wani irin abin da yake faruwa yanzu har ma wayancan sun zo sallar da za su muku su yanzu za su nuna muku ko ba ku iya karatun sallah ba shi ya mutum ya san da yana limanci yanzu shi ne iya karatun sallah bai san yanzu sallar ma cikin rikici ne shin ta karɓo ma ko ba ta karɓo ma shi ne Allahumma salli ala sayyidina kaga amfanin karatu kenan in dai mutum yana je irin wannan sai ya Allah ya ke gyara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin